Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da laika wannan rana ta Lahadi 19 ga watan Al-Muharram hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 6 ga watan August 2023 wanda za mu saurari ci gaban fasarar littafin Badamafi wanda yake wannan zama na biyar kenan insha Allah. inda za mu saurari jan baitukan littafin badamasi ɗin daga adaran malam adamu katibu na gidan shimal usman mai tantabarai kusfa inda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilatu shekul islam wasu adatul anam walama ashekh usman bin ashekh idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zare city akan hukumar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فشاد البرايا كلهم بعد رشده وسعد جميع الخلق من جزء سعده وصل تاد الوجه من حسن خده مليح سميع لا يزال برفده جوادا منيرا موسنا دجكا ميدا وأمته في الذكر هم خير أمة وملته السمحاء هي خير ملة فسيدنا من نال أشرف رفعة هو الشرف العالي على كل رتبة وكل رفيع عند رتبتهن حقا لقد وسمت بالنسر ساب بوسمه وآدم في الأولياء توصل باسمه وللبيت قد جاء البراق برسمه نبي رقى فوق السماء بجسمه ورب الأولى حجب الجلال له ودا أتى تمهاك الشرك أسلم وهسمه وجاء جنود الله نسرا برسمه ولما على فوق السماء بجسمه فلا ملك إلا توصل باسمه ومن قول قد كان يأتي بالقوم نبي كريم موسن متفضل ومن كل خلق الله بالقدر أفضل أتى آخرا بأسا وفي الخلق أول وقام مقاما لم يكن فيه مرسل وداس بن عليه المشرفة البسطى هو الكامل الإحسان والحسن والفلا هو داهر الأسلاب والأسل في سلا نبي سرى فوق السماوات في الملا وآد وزيل الإز يمتد في الأولى وما زال زيل الإز أدهر ممتدا كلامكم الله
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأبليه وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجيه على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاء رشاد البرايا كلهم بعض رشده وسعد جميع الخلق من جزء سعده وحسن حسان الوجه من حسن خده مليح سموه لا يزال بربده جوادا منيلا muhusinan ga dukan mi'ida shine annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi za muke ba mutane shawara a koda yaushe akan a ƙara soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ƙara yawata salatin annabi sallama kuma a ƙara koyi da annabi sallama wajen ibadu a ƙara zage datse wajen zunubai kuma a nisance su musamman kuma in muka haihuwa ɗa namiji ka daure ka sami shi suna annabi sallama ka sami shi muhammadu muhammadu muhammadu a gani na mace ne fara sa mata fadima fadimatu fadimatu alin alaihi salam kada kai ka bi rububi ka bi ayari ka ce zaka sa suna irin wanda ake yayi yanzu wasu sunaye can wani ma ya ji ko ya gani a dishi ne ko ana kallo na yan drama yan fim hausa drama kawai ya ga wani suna ya mishi daɗi ko shi da sai shi ma zai samu ɗan shi shi ma ko matan ta gani gaji ta ce can su a samu ɗan nata mai gida in na haihu gaskiya ina so a samu wance kawai shi kenan fa shi kuma zai haka za a yi bai san ma'anar sunan ba bai san yaya ma sunan yake ba yaya ma fasara yake wane ne mai sunan mai daraja ne mara daraja ko kuma da ko sunan ne kawai shi kenan kawai sai maka idan alfaza zai ki kara da anhu tayamman bihi wa nuwi tabaruka bismihi tayamman bihi ka nemi albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani tabarka kuma ƙarin niyan neman albarka bismi da sa ma ɗanka sunan shi shebran niyas da alamun ta shida zai sami yaya ko sun kai dubu ne sun dai maza ne sun annabi zai samu su sun annabi zai samu su da kai ma ka zama haka na ka sa suna ka samu sunan mai kyau shugaban su daga ba ɗaya suna na sallama daga kuma suna annaba suna halibaiti sahabbai waliyai in mata ne ga sunan su ma daddai su samu suna mai kyau kaje ka duna wata a samu ta yaro ta suna shi ai wannan sunan yayin da ne wata masu da sunan yan kauye ne kaji saboda shirme da wauta da rashin ganewa in ka da namiji samu suna muhammadu gashi jalabi gashi dafa'i kamar da muka bayani a baya ga kuma ni ga kuma ga kuma lamanin aljanna tun nan sallama ce dole sama dan shi sunan Muhammadu dan tashi kiyama ta dusu miƙe masu nan Muhammadu kowa ya miƙe za in nan shi da baban shi ji aljanna ba hisabi ba iqabi dan namiji ne to hada matan shi da ƴaƴan shi in yi aure mhm ga yayi shakikai ga al'abai ga al'ummai duk za a ce wannan Muhammadun ya ja iyayen nashi dai wa uba yayi kanni matan shi ƴaƴan da sai su ji aljanna ba hisabi ba iqabi dan da ka samu nake lahira ko lokacin mutuwa ma kaga wannan wahalan ciwon ka gani balle zaman kabari balle azaban kabarin Allah kiyaye balle kuma filin kiyaman balle kuma siradi balle hisabi balle kuma wutan da kanta Allah kiyaye ai da ka san abin da ke ciki ba ma san baka shara ka sa sunan danka Muhammadu ba sa kawai dan ka samu ka tsira an yi Muhammadu da yawa wanda aka samu sunan Muhammadu mu suka samu albarka annabi sallama a zamanin nasu mhm girgi a bada labarin wani a ciki koko a wuce a bada bayani ko a wuce ta akwai wani ashe Muhammadu bin Aliyu bin Ja'far Abubakar Al-Kattani Al-Baghdadi amma idan ina baka labarai wannan sunan wali masu Muhammadu Muhammadin nan idan kana ji akwai lakabi a ƙarshe kana so kawo tarihi wani ka kasa ganewa ka rike na wancan amma ka manta lakabin ka rike na wancan ka manta lakabin daga ta akwai Allah da kake wani babban ne ne shi ma sun Shehu Muhammadu eh Shehu Muhammadu ya kaza ya karama iri kaza amma wani wali shi ma sun shi ma Shehu Muhammadu shi ma ya karama iri kaza amma wani wali shi ma sun Shehu Muhammadu eh in ka matar da lakaban in kuma ka rike lakaban shi kenan kuma ka rike lakaban alhamdulillah mu rike wanda dama dai asalin sunan dama kike ka gane Muhammadu shi lakaban ba dole bane sai ka rike shi mhm dan haska maka ne eh sunan shi da shehu muhammadu an wani ma shi ma shi shehu muhammadu shi ma ya kaza ya kaza kaza wani ma shehu muhammadu shi ma ya kaza ya kaza dole ka iko sai ka kakka damu da sai ka rike lakabin in kuma kana so ka rike ga nan muna dauka ne in kuma kana son littafin ne kun ta jami'i karamatul awliya wannan shafi na zufalin farko shafi na 176 wali masu muhammadu muhammadu wali na 25 eh wali na 25 ga san me fara yi mutaran ya je ya je bayan gari ne yana dan yan kilisa haka yan dan yawaran gadi ko su gani wali arifi yayi wafati ya rasu kuma abin mamaki kuma ya rasu amma kuma gashi muna dariya yana ta murmushi kuma fa ya rasu fa ya ce a atazhaku wa anta mayitun atazhaku wa anta mayitun kana dariya kana fara kuma gashi ka gashi kuma ka mutu baqala baqala li hatifin ce sai hatifi sai hatifi ya ce mun ya ababakarin kuna sai muhammadu baban abubakar kaza ya kunu muhibbur rahman duk masu Allah rahman in ya mutu haka ki kasancewa duk masu Allah rahman in ya mutu haka ki kasancewa tsakanin waliye da arafai in sama duniya kana kana samu suna kamar su maka dariya kaga suna murmushi haka da don Allah za ka mana murmushi ne to haka suke haka za ya kunu muhibbur rahman mala'ika ya gaya mishi haka to kaji wannan wali mai suna shi Muhammad bin Aliyu al-Kattani al-Baghdadi radal anhu wata rana ya ce na ga shugaban annabi Muhammad sallallahu a bacci sai ni ce ya rasulullahi ud'uli Allah ud'u Allah li Allah ya mita kalbi ya rasulullahi ina so ka roƙa min Allah kada Allah ya sa zuciya na ta mutu ma'ana tun zuciya mutum ya zama to imanin shi yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya rika yin sabo irin yanda yake so kuma ya rage yin ibadu asalin mutum zuciya kenan daga nan har zanaban ta kashe cika ba imani shi ne shi yarsu lalina su karkam Allah kada Allah ya sa zuciya na ta mutu ma'ana kenan kada kada azarin imani na kada cika ba imani ta nabi ta to ga kai kuma ga alƙalin zan baka kul kullu yawmin kul kullu yawmin 40 maratan kullu ka faɗa wannan addan kafa 40 in kana haka zaka tafi da imani zuciyar ka ba ta mutu ba ba za a zalima imanin ka ba a faɗa addan ko a wuce dai kuma wani mai sauƙi annabi sai kullun ka ce ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta iyakan nan kafa arba'in ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta kafa arba'in arba'in da kana biyawa za ka cika da imani in ji annabi muhammad sallallahu alaihi ya gaya mashi muhammad al-kattani al-bagadadi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta izini da laƙani daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta kafa arba'in ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta iyakan nan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta jan salama ce faɗa kafa arba'in kan haka za ka cika da imani Allah zai gyara zuciyarka ba za ta rika yin zunubai irin yadda shaɗan ke so ba kuma za a mai da kai mutum mai yawan ibada a ƙarin karatu ko da muka tashi ba za a ce ba amfana da komai ba asalin ma sirri ce na ai a baka ka cika da imani kuma laƙanin ba daga annabi da kanshi ko malami ba ka laƙani sai gashi eh malami ba ka laƙani sai gashi kai amfani da shi ba ka ji daɗi ba to balle daga annabi gaba ɗaya musallama ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta kafa arba'in annabi ne gana haka to zaka cika da imani duk wani abin shi dake girin jayanka na zunubai Allah zai so mala'ika kirka koran shedan da yake saka wannan zunuban kowa ya rike kuma kowa kulle karanta ba wani wahala ya hayya qayyum la ilaha illa anta kafa 40 sai bayanin shehu Muhammad al-Kattani al-Baghdadi na uku yace wata rana again kana fi ra'asi waj'un wani lokaci na samu ci- tsananin ciwon kai kana akwai wani ciwon kai mai mai zafi din mai cikin nan kan hanya din nan sai ya ce to sai na farki fara ayatul mustafa sallallahu sallama sai na ga annabi sai na ga sai na ga shugaban mu annabi Muhammad sallama fa qala kutub hadha du'a sai ya ce sai sai na ce mu rubuta wannan addu'a rubuta wannan addu'a kai ko Allah bace sai na ga na dauko takarda da alƙalama da tawada sai ya ce ka rubuta Allahumma بثبوت الربوبية وتعظيم الصمدية وبصدوات الإلهية وبقدم الجبروتية وبقدرة الوحدانية yace ko ina ina rubutawa ne la ina sa a kaina take a da dauke ciwon kan mm daga shi maganin ciwon kai ne daga annabi Allahumma bi subutir rububiyyati wata azimin samadiyyati wa bi sadawatil ilahiyyati wa bi qidamil jabarutiyyati wa bi qudratil wahdaniyyati kaji maganin cin gaji nan mutum sa ilaya a dan sa in abanin ko gare sai a kulle kai din nan da shi to insha Allah dai cin kai ne dare daga annabi ne Mm, sallallahu alaihi wasallam nabi ji nake ciwon na mace ne yaro ne babba ne mhm ka ko da wannan ne an karu ko ga maganin cikawa da imani eh to ga kuma na ciwon kai kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum wali na 26 shine shi ma asho muhammad bin sa'adun jiji asho muhammad bin sa'adun at-tamimi al-jaziri al-muta'abbidi hin almuta abidu rajal anhu shi gona daga cikin karamomin shi ga tambaya na tukuna a fara wasa kwalwa tsakanin nan wajen da muke zana a wajen yanzu wanda suke ji na shin sallan walha ana yin ta nafila raka'a nawa ne raka'a nawa ake yi ne wadai wani ya ce takwas masu ran takwas su daga hannu wani ya ce takwas ai kowane fa nashi ne dai ai a samu mai wanda zai tanka masu takwas su daga hannu da a samu mutum uku ko hudu to sai masu nawa ne da sai masu sha biyu musu kuma mutum nawa mutum nawa na biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara to sai masu nawa kuma na masu hudun su kuma sun- sun fiyawa to bari mu je da yin kowa da amsa shi ne kawai zikira annahu cewa shi Muhammad bin Sa'adun radalanu zikira annahu salla bi misra ad-duha salla bi misra ad-duha isan tai asharata rak'atin yayi sallan walha raka'a goma sha biyu far an zalama sai ga sallama a bacci fa kana ce ya rasulullah ya mun sallama inna malikan wallaysa ikhtalafa fi duha ya rasulullah imam malik radiyallahu anhu da imam laisu sun yi sabani akan sallan walha ɗayan su fa malik ya qulu isnata asharata rak'atin imam malik ya ce daga goma sha biyu ne wal laisu ya qulu samanatun shi kuma shi kuma imam laisu ya ce raka'a takwas fa daraba alayhi salatu wasalam baina warkai ibn sa'dun wa qala ra'ayu malikun huwa sawab ra'ayu malikun huwa sawab ra'ayu malikun huwa sawab salasa maratan ya ce a lokacin na cewa sallama ya rasulullah imam malik da imam laisu sun yi saɓani kan walha imam malik ya ce raka'a sha biyu imam laisu ya ce raka'a takwas ya ce a cikin sanai ne mai gaskiya wanda ya fi dacewa sai ma sai sallama ta kai ce sai bi kafaɗu na haka kafaɗu na kafaɗan shi shi wannan shehin shi mamur bin sa'adun sai faɗa haka idan idan aka kabar shi aka ce ra'ayi malikun huwa sawab ra'ayi malikun huwa sawab ra'ayi malikun huwa sawab ra'ayin imam malik da ya ce raka sha biyu shine shine mafi dacewa shine mafi dacewa shine mafi dacewa da raka sha biyu kenan Mm. amma kaida mala ko raka biyu kai yayi tunda nafila ne eh amma karshen shine raka sha biyu Mm. in kai biyu tayi in kai hudu tayi in kai- in kai hudu ga da masu kai takwas ba shida ba daga takwas kuma kada ka tsaya goma sai ka je sha biyu amma yace ra'ayi malik huwa sawab da wani ya ce sha biyu wani ya ce takwas wani bai ce ra'ayi malik huwa sawab mhm yace kuma a lokacin nan wa kana fi waraki waja'un fitlik faminti kalalati zala anni yace da- kuma da a lokacin nan ma ka faɗa da mai naman ciwo ka faɗa na to shi ke da mai naman ciwo subhanallah tun da annabi ya dafa to daga nan ciwon ta ne ya gushe eh gajin mu'jizan kenan eh subhanallah
haka nan ma mu wani wali shi ma irin wannan irin wannan mu'jiza mai albarda ne bai da lafiya yake ciwo to da ya gani salama sai sai sai tambaye shi hukunci na tambayin shi ya ce ai afaka Allahu ma'anan shi kaza ne na'am ya ce afaka Allahu ma'anan shi kaza ne da ta din afaka Allahu ai Allah ya baka lafiya ma'anan shi kaza ne ko sai farka daga nan bai ƙara wannan ciwon ba yawa sai wali na ishirin da bakwai shi ma shi ne shi muhammad bin hafifin a shirazi a shafi'i Mm, shi muhammad bin hafifin a shirazi na jal'anu shi kuma daga cikarawa min shi ya zauna a garin bagadada tsawon kwana arba'in da rana bai ci abinci bai ci abinci har dare haka Mm, kwana arba'in da rana azumi da dare kuma ma ba cin abincin sai ɗore kawai Da- asalin ɗore kenan asalin ɗore kenan ba irin na kuma mutum ya- an an sha ruwa ya ɗibi girki kawai wadda asuba ne bai tashi ba da ce wallahi ɗore ma na yi bai ta ɗibi girki farkon dai ƙila ba ɗiba da zai kwanta wajen sha ɗaya to yana kwana arba'in yayi gaba ɗaya kaga haka wani wali ne ko to haka ɗan da sai ya je bangiri ɗiban ruwa a rijiya yana zuwa daga nesa sai an go barewa barewa fa barewa ne wannan fa amma da zuwan barewa ruwan rijiya sai taso haka ruwan taso ba har bakin rijiya yana kwarara haka barewa yana yana yana, yana shan ruwan don da wanda ke kwarara bakin rijiyar nan ya sha ya sha ya sha ya koshi to sai barewan sai hango wannan waliyin zai zo shi Muhammadu Shirazi barewan sai ya gudu yana guduwa kuma ruwan kuma sai koma ƙasa na rijiyar rori zai koma ƙasa imamu da shigira zai da zai ciyar ya ce ya ubangiji na san matsayina ko na san zunubaina ba su bannin na kai darajar wannan bare wannan ba tun ga shi da ya zo ga amurci ruwan ya ɗago ga shi yana sha zai ya koma to ruwan ya kasance sosai sosai gugan da ya zo da shi da igiyan zurfin ba zai kai wannan wajen ba tsawon shi ba zai kai tsawon rijiyar ba sai koma da baci a ubangiji zunubi na bai ban na kadar da wancan barewan ba sai ya ji hatifi ya ce mishi ai saboda ka zo da igiya ne da guga da wanda shi dan nan wanda suke za- suke cin zuba a bayan da su tafiya salka salka ka zo ne da igiya da guga da salka za ka ɗibi ruwa ka zo ka zuba kenan ka yi guzuri ka zo da naka da barbarin kenan shi ko wancan ya zo ba wani dabaran da yake da shi ya dogara ga Allah ne Eh, da ya ja kawai shi ma kawai saboda imani ko shi ma sai shi ma sai watsar da su kawai kamar kai gol kawai shi kenan ruwa ya bulbulo Mm, da na ta to ɗiba ka zuwa falkan kai kai gaba da ya sha ɗin ya zuwa falkan ya ce haji makan ya dawo ruwan da ke wannan falkan bai ƙare ba galiba Allah kenan ya samu albarkan suna annabi Muhammad Mm, shi Muhammad Shirazi radalanu girgi wata rana ɗaya daga cikin malaman Yahudawa irin rahiban nan wani rahibi sai ya zo ya ce mishi sai ka ce kai malami ne a cikin musulun ya ce kwarai kuwa to ni mai ce shi ma malami shi ma a cikin Yahudawa ce ni da kai ka zo mu gwada tsakanin ni da kai mu kwana arba'in ba wanda ya ci abinci Mm, mu kwana arba'in in na rinjaye ka ga dawo addinin mu in ka rinjaye da addinin ku aka ce ce to bismillah mu je suka zauna ga ci ga shi sai shi sai yan kallo su yan kallo za su kamsa abinci za su kamsa abinci su ci su ci su komai da komai Eh, su yan kallo su su su biyun nan wancan ba yahude wannan kuma shehun malami shehun muhammadu shirazi daga anhu su ba su ci komai ba haka nan ana za kwana talatin ba yahude ya gajiya Mm, ba yahude ya gajiya shi mu shirazi sai da ya wuce ya kai arba'in din ya ce zan ma ƙara goma ya kai a yi ce zan ma ƙara goma eh to wannan dai ƙarshen dai ya dawo ya musulunta Mm, ya ce in za mu jera da kai mu shekara ba ci ba sha ni ni Allah zai ce da ni shayar da ni Eh, zai samu koshi ya dauke mun yau kuma ya dauke mun ishi mm sai Muhammadu Shirazi radiyallahu anhu banda wannan karam shi ne kuma wani ma again da ya ji wancan rahibin ya gajiya shi ma wani rahibin sai ya zo ya ce a zo a- a gwada a- a gwaje amma shi na shi gwajan wai ba na a ga cikin shi mun ra'ayi ba za a je na samu kogi kamar teku dukkan su kuwa su nutse kan wanda ya dago sai kwana arba'in a nutse kawai fa a nutse a cikin a cikin kogi fa eh a nutse kawai kan wanda ya fito sai bayan kwana arba'in eh shi ma ya ce ya yadda shi ma da shi raji da zanu tun da ya nutse bai dago ba shi kuma can ko wata biyu bai dago shi ko sai da kwana arba'in din shi muhammadu shi raji da zanu ɗaya daga cikin manya-manyan waliyai na al'umman annin Muhammadu Sallama. Gaji, shi Muhammadu Shira zira dal'anu. Abin shi kowa a gaba, shi Muhammadu wa ne? Shi Muhammadu bin Habib a Shirazi a Shafi da dal'anu. Ya ce wata rana ya fita shauƙin waliyai ya ɗibe shi shi da daji ne kurin. yana neman buda la'u Eh, ko Allah ya sa ya gaɗe daga cikinsu kawai shi gona shi kenan kawai manyan waliyan nan buda la'u nan wanda ƙa'ida duna su su bakwai ne ya ce shauƙin su kuɗi be shi ya je nan ya je nan ya je nan ya ga a ƙarshe ko ya yawon ya gaji ko sai dawo yana zuwa kuma an wasu ko Allah sai ga wani gida inda su fa suke taruwa gidan inda inda su fa suke fira ya shiga ciki ya zauna sai wasu mutane a ciki mutum shida to suna tafiyar suna tafiyar suna na halin layi a faɗa kan wancan ilimi fita wani ilimi a faɗa kan wancan ilimi a takaice dai da ya firan shi kenan sai ya tashi na kammala shi sai je gida kama ya gaci sai wanda daddare sai ya- ya ba da sifita yana bacci yana bacci nan sai ya sa'a ya ga ainihin rahmat rabbaniyati shine shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ganin shi zai ce kai ibn habib ya bin hafid yace ka je daji ka ta neman budala'u ai wannan da ka je gasa din nan suka zauna su shida ka je ka zauna aka mara ma kana cikin su ai duk budala'un ne Eh. ai kana cikin su da ya farka bai asalin su bahi ya zo wajen firan yana ba su labarin abin da ya gani fitattun da ka bayyana mu kana so a samu a gari to da sai suka waɗe kowa ya ba zama shiga duniya ba san a san su ba san a gane su uhum. na ibn hafif a shirazi zalan shehu muhammadu ana da ƙara bakul labarai da mujizai da- da karamomi na bayan Allah ya samu suna Muhammadu kamar ka samu naka Muhammadu ko bai zama waliyin ba aka je lahira aka bashi ta aljanna dan naka zaka da da innan shi da baban shi kenan da kai da matanka da yayyin shi da kannin shi da matan shi da yayin shi ma suka je aljanna ba sai ba kabi ko anan ba samu karama ba ai babban karama kenan mhm sai Muhammad bin Habib Ashirazi radiyallahu anhu akwai wani wali kuma shi ma shi Muhammad bin Muhammad bin Ismail As-Sufi Al-Baghdadi radiyallahu anhu shi kuma daga cikin karaman shi da yi a cikin almajiran shi wani zai zo makaranta lokacin yana cikin halin kunci to kuma bai da komai da zai sai ya ci abinci kawai sai sai huffe shi guda biyu huffi da dama da na hagu sai ce gaskiya a zuciyar shi ce gaskiya na je makarantar nan na dawo gaskiya zan sai da huffin nan in samu na abinci a zuciya ya faɗa ya je makaranta wajen shehu muhammad bin, bin muhammad eh, a sufi al-bagadadi da anhu sai aka yi karatu aka tashi An miƙe- ya miƙe kenan sai muhammad ya ce mishi to wannan hufin naka da kai niyyar zaka siyar kada ka siyar domin nan gaba kaɗan Allah zai azurta ka kuma haka ya faru yana fita a ranar Allah ya buɗa mishi sai ya rakokin kuɗi kawai Mhm. ga gani akwai kuma shi Muhammad bin Hussein bin Musa al-Azdi radiyallahu anhu yana daga cikin manyan wani waliyai masu wannan karamomi abin da su samu abakan sunan annabi sallama mhm haka nan akwai wani babban wali na talatin da ake cewa shi ma shi Muhammad bin Futuhin bin Abdullahi al-Azdi al-Humaydi radiyallahu anhu garba kace shi Muhammad al-Azdi al-Humaydi radiyallahu anhu shi kuma da kamar zama waliyin da barawo ne ma kana fi al'amari ya kada dare da dan fashi ne ma sanadiyan tuban nashi wata rana sai je wata gona ya kwashi dabbobin gonan gaba daya ya kora su ta sai wani shehi abul wafai abul wafai tajul arifina abul wafai razal anhu to muridan shi ne sai sai shi shi abul wafai ce ku ji sunan shi wani ma sunan shi muhammad al-humaidi suna ce dawo da dabbobin nan shi barawo ya tura fi zan kira shi kai barawo shehu ya ce ka tsaya ya kwace sunan ka wane ka dawo mana da dabbobin mu ya ce muku wane ya ce sunan ka wane jin haka ko su imani ko shiga mishi ko zuciya sai Allah ya zara duwan can bannan da da yake an da su a cikin zuciyar shi aka fitar da su a cikin zuciyar shi yanzu kuma mutumin kirki inda da da da muri idan muridin da shi ma daga shi ma sai Allah daga darajar shi shi ma zama babban wali Allah ya bada labaran karamomin shi to da kanshi shi shi wannan shehu din rajalanu yace wata ran yace ya ga manzon Allah annabi Muhammad sallama a bacci sai yake cewa ya rasulullah ma ta qulu fi abil wafa na'am sai ya rasulullah me kake faɗi misali kamar yana ne matsayin shi abul wafa din nan dan Allah menene matsayin shi ka san annabi ya ce sai annabi ce sai kana sai annabi ce bismillahir rahmanir rahim ma aqulu fi man ubahi fihil umamu yawmal qiyamati annabi sai ce bismillahir rahmanir rahim yace a yanzu ba wani abin da zan gaya maka cikin bawan Allah da ran tashi kiyama ma al'ummatan duniya ma suna alfahari da shi al'umman duniya ma za su alfahari da shi tajir arifina su aliyu abul wafai radiyallahu anhu eh na rekwa sai wadda dan dan mace bismillahir rahmanir rahim ma aqulu ba wani abin da zan faɗa fiman ubahi fihil umam cikin wanda al'ummari na suke alfahari da shi zama iyawar da tashin iyama sauli na tashin tashin daya shi ne wani babban ban Allah wani babban salihi wani babban jigo a cikin addinin musulunci kacinci kacinci sunan wane kenan wani babban jigo a cikin addinin musulunci ɗaya daga cikin manya-manyan waliyai ɗaya daga cikin manya-manyan kudubai ɗaya ma daga cikin manya-manyan agawasu kuma shi ma sunan shi muhammadu ne ina kun faɗi kuwa ta wallahi haka yake ɗaya daga cikin manyan waliyai ɗaya daga cikin manyan siddiƙai wani babban wali aka yi kudubi a cikin kudubai gausi a cikin agawasi shine ashehu muhammadu ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Ghazali al-Ghazali al-Magharibi ad-Dusi zalanu ne littafin Ihya Ulumuddin ne littafin Ihya Ulumuddin duba insan shi a sufulin farko shafi na 180 daidai jirgi a shehuwa ne muhammad bin muhammad al-dusi al-imam abu hamidu al-gazali al-gazali kenan wali a cikin manyan waliyai kudubi a cikin manyan kudubai gausi a cikin manyan agawas wani babban bawan Allah a cikin manyan malamai na zamanin shi sunan shi abu abdullahi bin zain a kasan ishbiliya ishbiliya wa kana min afzalin nas daga cikin manyan manyan malaman kasar to a zamanin ɗaya da shi Muhammad Ghazali da anhu sai ɗauki littafin shi Muhammad Ghazali ya ulumuddin sai nazarinta da ya nazarinta sai je ina ga almajiran shi wannan malamin ya zake da yawa wannan ilimin nashi duk yamma annabi ƙarya ne kawai duk ƙarya yamma annabi na sallar alkiyar kasan na ji da kuni na bakin shomar sanda da zalanhu shomar sanda da zalanhu namu na nan zaria na kaduna ko yake cewa bayanai na ilimin fiqhu da ma'arfa wani ke cikin littafi ya ulumuddin da yawan su ba sa cikin buhari da muslim kare ka in ka zo babin tsarki kaga inda gazali ya fara irin da annabi ke tsarki sai ka samu kawai kana naka jagwa-jagwan ne tsarki kadai balle alwalla balle wanka balle sallah da wani ayyar tafi sun da dama kuma an sa ta a kwamfuta nan ta adabu daharati adabu daharati ka neme ta gaji gaji gazali ka san wane ne gazali a ta kace mamu muhammad gazali zalanu da ya littafin shi wannan babban wali shi bai zai na karanta me ya same shi da kanshi ya fito waje kofar gida yake gaya ma muridan shi ya tuɓa riga su ga bayan haka suka suka bayan nashi amma shi bulala raɗa raɗa raɗa raɗa ya ci kun dalili suka ce a to na yi inkari ne ga littafin shi Muhammad Ghazali da Anhu ya ulumuddin da na kwanta bacci sai na ga sallama da sabban shi guda hudu sai na bakar radiyal anhu sai na umar radiyal anhu sai na usman bin affan radiyal anhu sai na ali bin radiyal anhu sai imam gazali ta kara na ce ya rasulullahi wai littafin da nayi ya ulumuddin wannan ya ce ƙarya ne maka wannan ya ce ƙarya ne maka zan bi sai dauko bulala kuma shi haddin azafi shi na ka shiga zana wannan malami wannan shehin aka mishi bulala shi ne tau tau tau zai farka ba shi da biyar ɗaraɗa ya tattaye da alamun shaidan jini ma da shi da kusa da daga na tuba na daina inkarin littafin shi muhammadu gazali abu hamidu shi muhammadu gazali shi muhammadu gazali kenan wali dan wali shaihi dan shaihi kudubi a cikin manyan kudubai ya ga cikin karamin shi muhammadu gazali radal anhu wanda shi kanshi wannan ruwayan ba da labarin ne yace yace qalar mannawi wa min karamatihi ma harjahu al-yafi al-yafi yace ya karbo wannan labarin an ibn al-mulaiqin shi kuma mulaiqin yace an al-arshi ya karbo labarin daga shehu yaqut al-arshi shehu yaqut al-arshi shehu yaqut al-arshi ka gane shi shehu yaqut al-arshi da ibn al al-askandari eh duka dalibai ne muridai ne na shi abul abbas al-mursi shi shi shi ya wata shi da karbo labarin da shehu abul abbas al-mursi abul abbas al-mursi kuma karbo labarin daga shehu ali abul hasan ash-shazali radiyallahu anhu shi ko shehu shazali ya karbo daga an shehu ibn harazim yace ta rana sabon shi sun fita tare da tare da littafin ya ulumuddin sai sahabban shi shi ibn harazmi hal harazmi farko ba na ba na mai jihar ma'ani ba can na farko eh can wali na farko ibn shi harazmi din sai sai muridan shi sai da littafin kun san littafin sai a ce ta ce ya ulumuddin ni shi muhammad gazali kenan amma kuma sai dinga sukan littafin ya dinga sukanta ya dinga sukanta dinga sukanta dinga sukanta shi ma again bace an gama taron shi ma kuma gida yana bacci shi ma ya farki annabi na zaune da sabon shi sai a kira shi da yanzu sai ce ku zane shi ku zane shi aka mishi bulala shi ma raɗa raɗa a bayan shi ma wanda ya yi inkarin littafin iya ulumuddin na shi muhammadu gazali a yanzu na hannun musufali biyar ne tana sufali amma sharhinta sharhinta a sufali goma sha hudu ne sharhinta sufali goma sha hudu ne sharhin iya ulumuddin sunanta ita hafi sadatul muttaqin ita hafi sadatul muttaqin tsaraban manyan bayin Allah matsoron Allah da suka ba al'umma manyan bayan da suka ba tsaraban shine shine shehu Muhammad Ghazali kenan da Jalal jirgi ƙara imamu shazali da zalami imamu shazali ya ce babban waliyin nan imamu shazali mai ɗarkan shazaliya mai ɗarkan shazaliya ce ra'aitul mustafa sallama sai na ga annabi muhammad sallama fil manami a cikin bacci baha isa wa musa bil gazali annabi sallama yana ce mu annabi isa da annabi musa yana ce mu alfahari da muhammad gazali ya ce shi hal fi ummatikuma misluhu ya kai annabi musa ya kai annabi isa a cikin al'umman ku akwai wani babban malami masan Allah kaman wannan gazalin kala la suka ce annabi Musa sallama ya gama annabi Musa da annabi Isa a cikin al'umman ku misali kai annabi Isa a al'umma gaba daya akwai malami masan Allah wali kaman wannan yace a haka ne Musa kai ma fa al'umma ka akwai babban bawan Allah wali masan Allah kaman wannan yace ba shi a fi ummatu kuma hibrin ka haza qalala ya muhammadu da gazali kenan bi ya ulumuddin radiyallahu anhu ina ga wani babban malami shi ma shehi ne babba ne mashahuri inda duk dole musulunci ta kai aka fi sunan shi an san sunan shi za ka shi ma'alocin ita inkarin imam muhammadu gazali shi ma a daren imam gazali addu'a Allah azza jalla ya tura imam mahadi wanda zai bayyana ya tura shi zai shaƙe shi a bayi ina wanka ya kashe shi so da ya inkarin shi mamar gazali ashe gaba da gabanta kenan ba aljani ya taka wuta gaba da gabanta ada mahadin nan mai na ai bayyana ne zai ai ba da bana za a haife shi ba tana cikin tafi shi dan foto ya bayani sosai ya ce sana da shi ba da labarin wani wali suka da shi a lokacin mace shekara shi ɗari shida a lokacin to kaɗan shi daga cikin bayan imam gazali in ba manta ba kuma an taɓa haɗuwa a cikin halaran gaibu lokacin da annabi sallama ya je isra'i da miraji sai annabi ya je sama ta hudu sai annabi musa ce a duniya muna jin kana cewa al'ummanka kaman kaman annabawan bani isra'ila ne ka ce ulama ummati ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila to muna mun yadda da maganar ka amma na sun ƙara tabbatarwa an ji annabi Musa ina sun ƙara tabbatarwa an ji annabi Musa alaihi salam ko za ka dan ban wani alama kan sallama ce a ji a dauko ruhin Muhammad Ghazali a lokacin ko ka kai shi ba haifa ba annabi ta dauko ruhin Muhammad Ghazali da Ghazali sai shiga hijira shiga shiga shiga 550 yazo shekaran hijira shiga 500 ne da hamsin ranar ko kakan shi ba haifa ba shi hijira ɗari biyar da hamsin sai an salama sai a ji a ɗauko ruhin muhammadu gazali aka sa wata cikin auduga na gidan aljanna aka sa aka laɓe da hankici na gidan aljanna aka aka iji gaban annabi musa annabi salama na tsakiya annabi na nuna zaune can ga annabi musa a gaba aka sa ruhin a tsakiya sai annabi ce to tambaye shi sai annabi musa ya ce to ai kai kamata ka ka mishi magana tun da kai da annabin shi ya ce kwarai kuwa ai kai ne ka tana daga aya ka tambaye shi kai da kanka kan musa ta kai wannan ruhi wani sunanka malam misali kai wannan ba Allah wani sunanka yace ni ne Muhammadu ibn Muhammadu ibn Muhammadu ibn Muhammadu al-Ghazali al-Maghribi ad-Dusi radiyallahu sai annai Musa ya ce kai da Allah ba wasa nake so ba ba wasa nake da kai ba na ta maka sunanka ne na ta maka sunanka ne wani sunanka ka ce sunanka Muhammadu amma ka ce kai ne Muhammadu dan Muhammadu dan Muhammadu dan Muhammadu almagaribi a a dusi sunan garin su kenan dusa dusa a dusi da wata mai sauran wata mai sauran wata mai sauran na cikin gamsu maka ne ko muhammadu sai su ko sunana muhammadu kawai sai mawar gazali ina halin ruhin sai ya ce ai muna koyi da ku ne annabawa domin ga annabi ga annabi mun a gabanka ya ce murka koyi da ku ne domin ga annabi mun a gabanka shine annabi sallama ya ce murka koyi da ku ne kai ma lokacin da ka je gana da Allah a wajen itaciyar nan da Allah ya kira ka ya ce maka ne wa ma tilka bi yaminika ya Musa ya ce ne kawai menene a hannunka ya kai Musa sai ka ce kawai sandana ne kai shiru sai ka ce qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu bi ala ganami wala fiha ma'arifan uhra qala alqiha ya Musa ni kai da ka tambaye na da sauki kai ku Allah ya tambaye ka me a hannunka ka ce sandana ne ina tafiya da ita nake dogarawa amma na je daji daga ita daga ganyaye na sama dabbobi na ƙasa na kan sa sandan in kakkaɓo ma dabbobi na ganyayen nan wani lokaci ma na ɗibo ruwa da ita wani lokaci da abubuwa da masu yawa da rikin fanda su to Allah ne za ga maka sai ka ce wani sandan ka ne da ita ce kaza kace kaza Allah bai sani ba Allah bai san kana kana dogara bane zaka tafiya bai san kana kakabo ganyayen itacen bane bai san kana ɗibo ruwa da shi ne ba sai ka gaya mishi sai annabi annabi sallama shine annabi Muhammad sallama ya ce ta'addab ya Muhammad al-Ghazali innahu nabiyyun mursal Ghazali kai ladabi wannan annabi na mursali ya Muhammad al-Ghazali kenan nazal anhu Maraikatu Ghazali nazal anhu yayi wata waƙe wanda ya tawassuli musamman da addu'o'i da sunan Allah da Annabi sallama kan kafa in tsanani ta tsanani a kan ta wannan waƙen ana samun dacewa hatta ma a cikin bayan Allah na da can na wancan lokuta akwai waliyin da tsanani ta tsanani sai a sai annabi ce mishi ka karanta waƙen Sheikh Muhammad Ghazali in ka karanta to za ka wakilci al'umman duniya gaba daya za a ɗauki wannan tsananin ga waƙen nan shafi na nawa ɗari da tamanin da ɗaya na jam ga mata auliya yi ga ta nan amma ya an sanar cikin karanta baiti uku ne kurin baiti uku farko shi za a karanta a ƙaidar waƙin tana da yawa ka ganta nan amma an fi ce baiti uku ne kurin za a karanta na gan nan to duk manyan da haka suke ana sa ɗauke wani musifan da ya da mutane wani ake karanta wannan baitin ga ta nan na an shafi na ɗari da tamanin da ɗaya shi ma ya kawo ta ba da yawa bane waƙe da ita tana da yawa amma ka annabi mai sa lamanin yayewan duk wani kunci da damuwa da musifun sun faru a ƙasa ko a duniya ana sa Allah yayin ya fito a karanta wannan waƙe na Muhammadu Gazali wannan littafin yace a karanta an aka Allah da dauke shi a sai ba karanta ba annabi lamana ba ga shi taimakon da su gaba wane yake taimakon da su gaba daya wace taimakon da su gaba daya wace shirya da su gaba daya a shiyar rashadul baraya shiryan halittu kullihim dukkansu ba a zuru da shi kaɗan daga cikin sashen shiryan annabi tsaban shirya ne ilimi ne ilimin duwani kowane annabi da kowane mursali da kowane wali da kowane siddiki da kowane ƙudubi da kowane gausi da kowane malami da kowane shehi iliman duk manya-manyan waliyai har ruka ba'un nuka ba'un nuja ba'un auta da abdal a farad a hayar rijalul gaibi zalo da hadi har a gaba da gawasu rashadul baraya shirin halittu kullihim dukkan su rashadul baraya ilman halittu kullihim dukkan su rashadul baraya makaman halittu kullihim dukkan su ba'adurshidhi kaɗan ne daga cikin sashin shari'ar annabi kaɗan ne daga cikin sashin shari'ar annabi kaɗan ne daga cikin sashin ilimin annabi muhammadu sallallahu kuma wasu adu jami'il halki arzikin dukkan halittu gaba ɗaya ga yanci wani biloniyas wani miloniya wani biloniyas wani gwamna wani shugaban ƙasa wani mataimakin gwamna wani ɗan majalisa wani kaza duk wasu da da manyan sojoji janar janar da minjo janar da laftanar kanar da duk wasu masu makama na duniya gaba daya da da shugaban kasa da sarakuna da wazirai da hakimai wasu adu jami'il halki arzikin dukkan halittu gaba daya min juz'i sa'adihi daga yankin arzikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam arzikin duniya da mutan duniya arzikin lahira da mutan lahira gaba daya min juz'i sa'adihi daga yankin arziki ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mhm ka gani wa sa'ad jami'il halqi min juz'i sa'adihi kajin lamukam shi nan number 2 rank din shi number 1 rashadul baraya kullihim ba'd rushidihi na biyu wa sa'ad jami'il halqi min juz'i sa'adihi na uku in kuma kyau ake magana wane wane rana wane wata wane yusuf wane bilqisu eh wane Suleiman wane Dawud wa husnul hisanul wajhi kuma wajen kyau kyan huska wajen kyau kyan huska na kowane kyakkyawa tun daga na duniya har hurul ini min husn haddihi daga yankin kyan kuma tun annabi ne kuma san salama nan daga dan dan kyau dan yanki kadan shi aka raba mu duk kyawawan halittu gaba daya kyawawan mutane kyawawan mala'iku kyawawan aljannu kyawawan ruhanai kyawawan hurul ini to daga dan yankin tun kuma tun annabi ne dan yanki dan dan aka diba shi aka ba duk wani mai kyau wa aka samu shi wannan kyan in araba shi ne gaba daya ga halittu gaba daya har mata aljanna dukkan su gaba daya eh mutanen india mutanen china mutanen ina ne duk su kyawawa haka da lahirar hurin ini ga ta ko tarinya ta bayyana san kowa kin wanda ya rasa to ba ta kadai bane da ita da duk iyayenta da kakanninta da family su gaba daya tun farko har karshe daga duniya haka ji hurin ini to dan yankin kan kuma ta annabi ne min husnul haddi min husnul haddi shi ba wani kyakkyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ashe annabi shine malihun asalin kyakkyawa kenan rank mataba na hudu kenan ko mukamin shi na hudu kenan ga nan kaga wajen ilimi da ilimi shi kasan mu abin halittu gaba daya wajen arziki shi kuma da arziki da aka samu halittu gaba daya haka wajen kyau uku kenan ko na hudu malihun shi kuma kyakkyawa ne kaga shi shine kan kawai gaba daya yana ya ya ya ka so shi hasanul wajhi kaza a malihun bi kan jiki ka san malihun wanda ko ina nashi santsi laushi taushi eh santsi laushi taushi bayan ka a gaisa da kai a hannu kaushi ba ka gaisa da wani kaji kamar zai yanke ka eh nama nabi malihun wato kyakkyawa kenan mai laushin jiki mai taushin jiki mai santsin jiki kuma ga kamshi kamar ta sabin da ya ce ma masu su bajan wala hariran alyanamin kafin rasulullah ya ce ban taɓa shafan wani alhariri ko wani auduga mai laushi ko wani kafet ko da duma da kai kamar taushin hannun annabi ba to malihun kenan a can alfahar da ke ta sahihun malihun sahihun ga cikakken lafiya ga ƙarfi shugaban jarumai kuma kenan ga lafiya ba shi na ya zaci yanzu annabi ya kwanta ana gaishe shi ina sahihun ne ingantaccen lafiya ne malihun kyakkyawa samuhun mai yawan yatsewa wato samu mai yawan ma'ana shi mai kau da kai a yi mashi laifin ku mai kaman bisan an yi ba kuma ya yafe ka dubi irin laifin da su abuja suka mishi amma dan shi yanzu musulunta da yan abuja din ikira mata da rahmatu annabi ce ga ikira mata yanzu zai musulunta ga ikira mata yanzu zai musulunta don Allah kada ku zage shi kada ku katana da abin da baban shi yayi kada ku katana shi da abin da baban shi yayi ga Halid bin Walid shi kanshi ya bannan kamun yin musulunta tunda shi jagoranci yakin Uhud shine jagoran a lokacin da kafirai na yakin Uhud amma da ya dawo musulunta fa tun an kawo da kai amma ya fi mata nima kawai ya yi abin da ya wanke baya shi ga shi wali da malidi bin mujiran fa eh hamazin masha'in binamimin manna'in lil hairi mu'tadin asimin utillin ba da zalika zanim in Allah mishi zagi so tara shi kafiri ne dan kafira kuma kafircin ya mutu shi walid bin mugira innahu fakara wa qaddara Allah ya tsine mishi ya tsine mishi amma dan shi musulunta ba kun ƙara kallon dan da laifin uban ba mana hali bin walid mhm to samuhun kenan mhm la yazalu bi ribdihi wani bai gushewa da bada manyan kyautukan shi malihun na hudu kenan ko samuhun na nawa la ya zalu bi rifdihi bai gushewa da ba da manyan kyautukan shi rifdu a ɗa'o kenan jawadan musamman shi mai ba da manyan kyautuka ne ka manta mutumin da ya ce ya sallah ban da jali a bana a taimaka min da jali wani mace guje ku ba shi raƙuma ɗari aka ba shi raƙuma ɗari ya ce ya sallah na gode an ce ƙara mishi ɗari a ƙara mishi raƙuma ɗari ya ce rasulullah na gode ya ƙarfi ƙara mishi ɗari kuma shi raƙuma ɗari uku idan ce madafi ya ce wakilin da ke bada raƙuma ce da Allah ka je da Allah kamar godiya ta annabi na san Allah annabi sai na gode zai ƙara min ne kaga mai ba da kyauta ya ƙware mai karɓa eh to jawadin kenan wani mata uwa ce ya rasulullah ban da ban da jali ga bashi raƙuma ɗari bakwai nan take raƙuma ɗari bakwai gobe da miniman jali ne fa to yanzu ka kaddara raƙumi ɗaya misali ce dubu ɗari bakwai kaddara shi a dubu ɗari bakwai fa raƙumi ɗaya eh to guda ɗari nawa kenan guda goma nawa kenan guda goma miliyan bakwai guda ɗari fa miliyan saba'in to miliyan saba'in sau bakwai miliyan saba'in sau bakwai jan akun a lokaci ɗaya jawabin kenan mai yawan kyauta kuma munilan mai ba da manyan kyautar ga baka kyautar daga nan duniya ya wuce har lahira shine munilan mai samar maka da alherin duniya lahira inda baka kyautar nan ba dai ka gan shi ba kafin shi ya so ka haye ma kyauta to daga nan har aljanna kuna tare da shi kuma ta ma Allah ya kara maka manyan kyautukan ne munilan kenan mai ba da alherin duniya lahira gaba daya wani zo lokaci ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna dalhat fil janna zubair fil janna zaman bin affan fil janna duk yi masa bishar aljanna sai wata wa sha'ira mata za ta ce ta ce ya sula ina so in yabe ka amma sai ka ji yaki ka dawo sai ko je yana dawa da zo ta ce na zo cika alƙawari sai to yi ta ce rabbana karimin lam yazal rahim amruhu azimin jallafi ulahu fi ulahu alkarimu yuqbal ta'iban atahu la yakhafu bahasan kullu marrajahu rabbana karimin to an san dai waƙiyar tana ci tana cin kamala da tana kammala ita ma annabi ya mata bisharar aljanna zai da ruƙa yace ita sunanta munilan mai ba da kyautan alhaira nuna lahira muhusina ko shi mai kyautatawa ne ga kowa da kowa har dabbobi annabi na kyautata musu gadikan mai ba da manyan kyautuka masu nauyi shi ne gadikan kenan shi ne gaza wa Allah wasu taƙamu ala ɗariƙata ila aska yana humma an gadaka da a ce jama'an duniya gaba ɗaya kowa tsaye na ɗariƙa a cikin ɗariƙin sufaye balle tijjaniya to da an sha da ku ruwa ruwa mai yawa ga kuɗa zumi shan ruwa mai yawa ai albarkacin yan ɗariƙa masu istighfari masu salati masu hailala muhusinan an shi mu kyautawa ne ga kowa gadikan mai ba da manyan kyautuka kenan gadikan shi zai can sai gadakan da gadikan sun ma nasu da mai ɗumbin yawa an yi baka kyautan mai ɗa mai yawan ba da kyauta zan ka nawa kenan malihun mun ce hudu samuhun biyar jawadan munilan muhusinan gadikan mai ɗa to dan kaɗan kenan bari kuma mu dan koma ku ji al'umman shi fa ummatuhu su kuma al'umman annabi Muhammad sallama fa ummatuhu al'umman shugaban mu annabi Muhammadu sallama fi zikiri yanda bayanin zuwa cikin alqur'ani hum hayr ummatin su ne fiye al'ummatai gaba daya mu muke da sabon nan dukkan su mu muke da alal baiti wanda ba kaman su mu ne masu matan annabi gaba daya a cikin mu aka yi ma- sai na abdul sai da amina a cikin maka samu sai da halimatu sadiya mu ne masu shaima'u mu ne masu sayyida suwaiba al-aslamiyya a cikin mu aka samu al-badarin da al-uhudin da al-bai'at ridwani ga muhajiruna ga ansaruna ga ruqaba'u ga nuqaba'u ga nujaba'u ga autad ga abdal ga afarad ga ahayaru ga rijalul gaibi ga rijalul dahati ga rijalul kumali ga ubad ga qura'u ga zuhad ga ahbab ga ahilla ga samara ga adabu ga agawasu ga hufazu makaranta qur'ani mahadata alqur'ani ga mahadata hadisai ga manyan manyan wali kuma su dariku a cikin su akwai qudubul makatun wa barzahul mahatun wala na shamu tijani radhiyallahu ga shi abdul qadir jilani radhiyallahu ga shi abul hasan ali ash-shadali ga shi muhtarul kunti ga shi ibrahim ad-dasuki ga shi ibrahim ibn adhama ga shi muhammad shamsuddin jani jana na mazhar eh ga gausu barham fa ummatuhu fi zikrihum hayru ummatin ɗaya kenan wannan latuhu ita kuma addinin annabin musulunci as-sam'a'u ita ce addini mai sauki mai sauki hiya hayru millati ita kuma ita ce fiyayyen addinai gaba daya hiya hayru millatin ita ce fiyayyen addinai gaba daya kai saurara da kyau ka ji fa sayyiduna mu shugaban mu mu shugaban mu mannala shine wanda ya sami a sharfa da zatin mafi daukakan darajoji gaba daya duk wata daraja ya kure ta ya wuce ta duk wata mukami duk wata rank ya wuce gaba ba wata daukaka ba tana bayan daukar shi ne mannala shine wanda ya sami ashrafu mafi daukar fatan duk wata daraja gaba daya kai annabi mu huwa sharafu al'ali annabi shine daukaka huwa sharafu shine daukaka gaba daya Eh, al'ali wanda ya daukaka ala kulli rutubata kan dukkan wata daraja gaba daya annabi shine asalin daukaka da ya biya wuce duk wani madaukaki kowane ne shi hatta Ibrahim da Musa da Isa da Adamu duk suna bayan shi annabi ce Adamu wa man dunahu tahta liwa yawmal qiyamati annabi ce annabi Adamu da kanshi da duk annabawan da suka zo a bayan shi suna kasan tuta nan ne na tashin kiyama nan za su huta su sha inuwa wajen tutar liwa alhamdu huwa sharafu shine ba shi dauka ne gaba daya sallama al-ali wanda shine madaukaki ala kullu rabata kan dukkan darajoji gaba daya fa kullu rafi'in duk wani mai daraja gaba daya ko a ina yake ko a ina yake in hadda ya sun ku ya kasa inda rabata yi wajen mataba annabi sallallahu alaihi wasallam eh kowane ne ko a ina yake kuma Mm, fa kullu rafi'in sai shine Ibrahim ke cewa fa kullu kabirin inda hu la sagiru eh duk wani babba yanzu gaba nazar to shi yaro ne fa kullu rafi'in duk wani madaukaki in hada ya sunkuya da zubatu yadda da annabi sallama laqad usimat bin nasri sahabun bi wasmihi mhm laqad usimat haqiqa an ayyana sahabin sabba annabi sallama bin nasari cewa sun zo sun taimaki annabi sallama bi wasu mihi dama daga cikin alamun annabi sallama sufa shi na sufa shi na na annabi kasan zamani in yazo sabon shi za su taimake shi a cikin su ma akwai sana Ali radhiyallahu anhu kuma da faru din na kisa nan na babban jarumin nan dubbal awwal mm laqad wusimat sahabun hakika an ayyana sabon sallama bin nasari cewa su za su taimake shi wajen isar da addini bi wasu mihi wani dama yana cikin alamomin annabi kasan zamani shi ne bai da alaman shi dama yana cikin alamomin sufan shi a can littafin farko Mm, wa adamu shi kashi annabi adamu Mm, an ji ko shi kashi annabi adamu alaihi alaihi salam fil uliya tun a can aljanna madaukakiya tawassala shi ma yayi tawassuli bi ismihi da sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh rigirigi wa adamu fil uliya shi shan annabi adamu sama a can sama daukaka a can sama daukaki a can aljanna din nan da ta uliya tawassala ya yi tawassuli bisu da sunan annabi Allah ya ya Adamu to ya aka san wannan annabin nawa sai na aljannatai ko na da ana rusu an aka rusu la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasa a can na san shi Allah ta doje ka shikenan da ci ta ce nan ba ya karku aula ka kumanta fa ummatu fi zikri goma wa mutu samha'a sha daya fa sayyidina sha biyu nan ga bin nasar sabin da wasu mihi ga adamu nawa kenan sha uku walal bait haka ma annabi sallallahu da bacci a daki daki sai da ummu hani alaihi salam kad ja'al buraq haqiqa jibril ya da buraqa kuma buraqan bi rasmihi a bayan buraqan akwai sunan annabi muhammad sallama cewa ba mai hawa buraqan nan sai mai suna muhammadu rasulullah eh shine bi rasmihi akwai sunan shi a jikin buraqan akwai sunan shi kuma a goshin burakan nabiyin shi annabi ne wanda raka ya hau fauka sama a can saman samai da jismihi da jikin shi da jikin shi ruhan waje tada wa rabbul ula ubangijin daukaka wujubul jalali lahu wadda wa rabbul ula ubangijin daukaka wadda lahu hujubul jalali ya sa ya taka hijaban nan masu girma rabbul ula ubangiji daukaka ubangiji madaukaki shine wadalahu ya sa ya taka hujubul jalali hijaban nan masu girma wa sare shukul hujbatu na mazahim wala hadimi illa tasanna lahu litu ata annabi ya zo ne lima haƙi shirki din ya shafe shirku gaba daya asalan tun daga tushen shi tun daga tushen shi wa hasmihi da jijiyoyin shi biyayyen yanke su wajen a junudun lahi ko mala'iku rundunonin Allah mala'iku rundunonin Allah sun zo su jibrilu kenan nasaran don su taimaki annabi salama bi rasmihi kowanne mala'ika da zo an ba shi sunan wanda zai kashe eh ko ne ko ne da sunan shi ko ne da alaman shi an fahimta mala'iku suka shi ko ne an ba su sunayen dona su kashe walan ma'ala fuka sama'i ya ki dan salam ya hau can saman samai da jismihi da jikin shi bala malakun wallahi wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bala malaku ba wani mala'ika a cikin mala'iku manya da kanana illa tawassala ba ce kowa ya tawassuli bismi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya tawassuli ya ce Allah kam afkaza dan albarkacin sunan annabi Muhammad duk manyan malakun nan ba wanda bai tausali sun annabi ba to kai da me za su karka su da annabi eh fala malakun illa tawassal bismihi ba wani mala'ika a saman nan gaba daya face sai da kowanne tawassuli da sunan annabi sallama wa min qabl kuma sallama tun kamun ya je Isra'ila mai rajin kad kana ma din nan kari ne wa min qabl tun kamun sallama je Isra'ila da mai raji kad kana haƙi ya kasance ya a telefon kumɗa ya saba lulluɓa da bargo ya yi wani muzammil ya saba lulluɓa da bargo ya a telefon kumɗa kumɗa rigirigi burdatu kenan nabiyin shi annabi ne babban annabi a cikin annabawa wato mana nabiyin nabi shi ne wanda ya samu shekara sittin da uku gaba ɗaya nun guda hamsin ya goma sittin kenan ba biyu alhamza ɗaya shine nabi'u sittin da uku wato shi annabi ne wanda ya samu shekara sittin da uku a rayuwar shi karimin kuma shi mai karamci ne muhsinin mai kyautatawa mutafazzalin abin fifitawa shi ne da Allah mishi bawa ya fifita shi kan kowa da kowa da komai da komai wa min kulli halqin lahi kuma a cikin dukkan halittun Allah gaba daya a cikin dukkan halittun Allah gaba ɗaya har mala'ikun bil qadari in dai wajen daraja ake nufi in dai daraja ne martaba a fadalin annabi ne mafifici ya fi kowa da kowa har jibril da mika'il wa min kulli halqin lahi bil qadari afdalu a cikin dukkan Allah gaba ɗaya in dai wajen daraja ne na martaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici kowa da kowa ata annabi ya zo ahiran a ƙarshe ba a san wajen aiki ya zo ƙarshe ne wajen aiki amma wafil haliki a wajen halitta kuwa awwalu shine na farko Mm, shine farkon halittar Allah gaba daya wa qama maqaman annabi ya tsaya kan wata matsayi annabi ya tsaya kan wata makami wanda lam yakun fihi mursalin wanda ba wani mursali da tsaya kan wannan makami Mm, wa qama maqaman annabi ya tsaya kan wata makami eh mursalin ba wani mursali wato ma'ana ko wani mursali lam yakun fihi bai tsaya kan wannan makamin ba wannan makami kenan eh ya sho Muhammadu Badamasi wani mukami kenan yace ga ta nan shine ya samu dama wadasa ya taka bina alaihi da takalman shi al-masharatu bada shimfidin nan mai daraja na fadan Allah da takalman shi kace taka ko dus bisa dana ya habibuna dus bisa dana ya habibuna dus bisa dana ya habibuna Allah ce an sallam da fadan Allah sai ga shi fada mu alfarma gayya ne fadan Allah kuma bakon annabi Muhammad sallama ya kake gani tarban da za a mishi wane aljanna eh to shine wadasa bin alaihi almusharrafatu basda wadasa annabi ya taka bin alaihi da takalman shi almusharrafatu basda shi fidan nan masu alfarma maɗaukaka alburɗa shimfiɗin fadan Allah shimfiɗu na fadan Allah almusharafatu wanda kowace maɗaukakiya ne wani salatu wadda su biya taka su bin alai da takalman shi kuma da ya duka shi takalman Allah ce ya sulalla dusbi sadana ya habibuna ta ka shimfiɗa mu da takalman ka ya kai mai takalmin gwal kowa ka taka ya taku kuma kowa yana mai taka ka in taka shi annabin mu shine huwal kamil al ihsan shine mai cikakken ihsan shine mai cikakken muqamul ihsan mai cikakken muqamul ihsan mai cikakken muqamul ihsan wal husni mu shine kyau shugaban kyawawa wal hula shine ado shine shugaban adan gaba daya kuma huwa dahir al aslabi shine mai tsarkin tsatso tun daga mahaifin shi har zaka annabi adam alayhi salam ba mutumin da za su zamshi a ce ya wani banna tun daga mafiyan shi sai da aminatu alaihissalam har za kan sai da hawa'u ya ce tun daga adam da hawa'u sai ma masani shay'un min amril jahiliya tun daga adam da hawa'u wani abu na harkar jahiliya bai taɓa shafan kakannina ba da iyayena ko da shan giya ko caci ko zina ko duwani laifi tun daga adam zuwa kan abdullahi da amina shi huwa dahilal asalabi shine mai tsarkin mai tsarkin tsatso mai tsarkin kakanni kenan wal asalu mu shine mai tsarkin asali fisla a wajen mahaifa dahir asalabi barin baba kenan mai mai tsarkin tsatso barin uba kenan wal asali da kuma asali fisla a wajen rahimi shi yake zama kamar mahaifa mahaifa barin uba kenan dahir asalabi barin uba kenan tsarkin tsatso sun kuma da kuma kyan asali a wajen mahaifa barin uwa kenan sai da amina to dukan su lafiyayyu ne nabiyin shi fa babban annabi ne wanda sara fauka samawati ya tafi can saman sammai filmala ya cin malaku gaba da duk ya wuce su wa ada kuma ya jaga Allah kuma ya dawo wa zainul izzi gezan nan na girma yamtaddu ina ta ƙara shuduwa ne ina ta ƙara miƙewa ne fidula cikin ɗaukaka wannan ke nufi ya je fadan Allah ya dawo to abin da ake bashi nan din ya dawo yanzu bai sa a ce kuma an rage ba abin da aka bashi a can ana ma kullum haka ake bashi shine wa'ada annabi ya dawo wa zailal izzi geza na girma na makani ya mutaddu shine ya mutaddu ma'anar shi ya mutaddu yana ta ƙara miƙewa yana ƙara ci gaba dole za su ɗauka kan shi wa ma zala zailal izzi a ɗahar mumtadda zailal izzi gezan nan nashi na girma wato ma'ana manya-manyan mukaman nan nashi shine gezan kenan manya-manyan mukaman nan nashi masu girma kowannensu wa ma zala bai gushe ba a ɗaharu shi ne mafi tsarki mun taɗa a wajen ci gaba da miƙewa jirgi yin huwa kamil ihsan wal husn wal fula huwa dahir al aslab wal asl fi sala nabiyyin sara fuka samawati fil mala wa ada wa zal iz yamtadu fil ula mutum kuma wa ma zala zal iz adhara mumtada annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yasa ce maka rashadul baraya kullihim ba'd rushdihi wa sa'ad jami'il halqi min juz'i sa'adihi husn insanul wajhi min husn haddihi malihun samuhun la yazalu bi ribdihi jawadan munilan musinan ga dukan mai da fa ummatuhu fi zikrihum khayr ummatin wa millatuhu samha'u hi khayru millatin fa sayyidina mannal ashraf rifatin huwa sharaf al-ali ala kulli rutbatin fa kullu rafi'in inda rutbatihin hadda a gani laqad husimat bin nasr sahabin biwasmihi wa adamu fil ulya tawassala bismihi wa lil baiti qad ja'a al-buraqu bi rasmihi nabiyyan raqa fawqa sama'i bi jismihi wa rabbul ula huzubul jalali lahu wadda na wajen bayanan isra'i da miraji ne kuma ga mu a can baya akwai zama da musamman kusan awa goma sha hudu ta kisa ne na isra'i da miraji mai so sai ya nema nan mun takaita ne masu a bayan isra'i da miraji na wajen za a ƙara jan lokuta kuma mun yi shi a baya mai so sai ya nema da shi nema za wuya fusfa a talima haƙi shirki asalan wa hasmihi وجاء جنود الله نصرا برسمه ولما على فوق السماء بجسمه فلا ملك إلا توصل باسمه ومن قبل ما قد كان يأتلف القمدة نبي كريم محسن متفضل نبي كريم محسن متفضل ومن كل خلق الله بالقدر أفضل أتى آخرا بأسا وفي الخلق أول وقام مقاما لم يقم به مرسل ودوس بنا ليه المشرفة البصدى أي هو الكامل الإحسان والحسن والهولة هو داهر الأسلاب والأسل في سالة نبي سارى فوق السماوات وفي المال وآد وزين الإز يمتد في الأولى ومزال زين الإز أدهر ممتدا يا ما محمد لا عليه manzo Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi Muhammadu Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam La ilaha illa Allah sallam la ilaha illa Allah sallam la ilaha illa Allah Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا